mai sauraro Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin murar zamani daga nan rukunin kotunan shari'ar musulunci da suke zamansu a ƙofar kudu. Kuma yanzu haka aka tirza wata shari'a da take da alaƙa da baburin adaidaita sahu kuma wanda kowance wanda ake yake cikin wannan shari'a yanzu haka yake gadirin ƙarƙashin kulawar jami'an gidan ajiya da gyaran hali wanda za mu ji waƙa daga bakin mai ita ya abin ya sumo asali wai menene abin da yake ta hawa yana ta sauka akan wannan baburin are da sau har ta kai ta kawo cewar ga ka yanzu a gadirin.
Assalamu alaikum da farko suna na Muhammad Abubakar abu ne na a daidaita sau na karɓo wani a matsayin zai ya rika tuki to kuma daga ƙarshe a shi waye shi wanda ka karɓowa shi a matsayin almajiri ne wanda yake muna tare da shi tsawon shekaru ƙarshe niyyar sa shi a kasuwanci irin na na ce masa ba ni da hali abu na biyu kuma da ya faru shine wannan ya ce min in yi ƙoƙari in samun masa ko a daidaita sau ne na ce masa ba ni da halin kuɗin da zan samun ma ko in karɓan ma haya sai dai inda wata hanya kai da kake da ita ka zo min da ita zan iya bi ma to da ƙarshe dai ya ce min zai yi ƙoƙarin samu kuɗin da za a ba su da niyyar a ba su shi zai karɓa ya dinga aikin wannan a daidaita sau ana kai musu balans har ya mallaka to daga ƙarshe dai ya kawo dubu tamanin aka ba su ma aka ba wa masu a daidaita sau ya fara biyan haya facis da sati dubu sha biyar ya biya iya tsawon sati biyu tun daga nan kawo yau har yanzu nan ba mu samu ganinsa ba guduwaye mutuwaye Allah alamu dai ba mu sani ba tsawon wani lokaci kenan ya zuwa yanzu yau kusan tun janwaran bara kenan 2019 yau kusan wata sha takwas kenan aƙalla shekara biyu ba wani abu aƙalla kenan shekara biyu babu wani abu kace shi almajiri ne a ina ne makarantarsa take kuma ina malaminsu to malamin nasu dai da shi a unguwar to daga baya kuma ya rasu ya kasance zama dan unguwa aka saba zama da shi bayan malamin nasu ya rasu ne ya zama dan unguwar aka saba da shi ya ci gaba da zama a unguwar sannan aka sai masa babur din ko kuma tun malamin nasu yana da rai a'a bayan malamin nasu ya rasu tun da ya rasu kusan shekara biyar kenan aka ba shi wannan a daidaita sau.
Bayan malamin nasu ya rasu ya zauna a unguwa aka ci gaba da mu'amala da shi aka saba da shi shine ya neme ka kai masa hanya a rewa.
Haka yake bayan malam rasu ya nemi in ba shi a daidaita sau aka ba karɓa mai mai garanto ya kasance a hannuna yake ni kuma na danka masa.
Ai akan yi rubutu a sa hannu a yi yarjejeniya a nemo shaidu ko a je garinsa a nemi iyayensa kafin a kai ga haka.
eh gaskiya ne amma mu da mu da masu adaidaita sauyin da kuma shi yaron babu rubutu a tsakanin kwata-kwata sai dai rubutu na ba da haya fatis na kuɗi da aka bayar na sati ana rubutu wannan amma babu wani rubutu a tsakaninmu da su ila lokacin da garanta ko kafin kai masa ka nemi yan uwansa ko iyayensa ko garinsu gaskiya wannan hankali na bai kawo ba saboda halin da yanayi na zamantakewa tsakaninmu da shi ya zama dan uwa kamar dan gida to ban yi wannan abun ba kuma Allah dai bai kawo ba
yanzu ka je garin su neman sa ko lalubar iyayensa hakika mun je garin su neman lalubar yan uwansa ko wani iyayensa ko shakikansa amma hakan ba mu samu sa'ar haka ba garin nasu ina ne garin nasu garin Ciromawa ne.
To da kaje Ciroma yayye ya akai?
To mun je Ciromawa da ni da ɗan uwana muna tambayar gidansu to ƙarshe dai muka samu labarin cewa haƙiƙa nan garin su ne to amma yau tsawon shekara biyar kenan ba ma a san dai inda suka koma ba.
Sun tashi sun bar garin da kashi na iyayen nasa?
Shi dai iyayen sun tashi amma shi kam yana zuwa sa'i da lokaci. garin amma dai mu ba mu samu ganin sa ba har kawo yau ya zuwa yanzu ga ka a gadirin ya kuka yi har aka zo ka tsinci kanka a wannan gadiri alhamdulillah nan dai abin da ya kayan nan da farko mun tsaya a gaban mai shari'a aka yi shari'a kotu ta umarce ni da in dawo ban dawo ba to muka tsaya a yau ranar 23 ga wata 6 2021 mai shari'a ya shari'a bisa shaidunsu da suka kawo mai shari'a ya karɓi shaida ɗaya ya bar shaida guda ɗaya shaida ta biyunsu kuma ta uku da za ta kasance ta uku shine aka ɗaga shari'a zuwa a, takwas ga watan takwas watan agus kenan allah ya nuna mana
to sai aka ce a tsare ka koya shi ne mai shari'a ya ce yanzu ina hannun beli amma in zo da wanda zai tsaya mun sannan a sake ni beli in tafi in ci gaba da harkokina alamu suna nuna cewa a baya an ba da kai beli kenan eh gaskiya ne ba wannan ce tsayuwar mu a kotu ma ta farko ba to karya belin aka yi ko wani laifi kai kotun ta sake ce a tsare ka hakika ban zo a gaban shari'a ba a karan farko a ran da aka sa za ka dawo shari'ar kowa ya zo baka dawo ba kai eh gaskiya ne ban halarci zaman kotu ba a wannan rana to me yasa baka kawo uzuri hanzari cewa ga dalilin ka ba ko kafin ranar ka zo ka sanar da kotu ko wani abu mai kama da haka hakika a ranar ce ta bambanta tsakaninmu da masu shari'a mun zo mun saba da kwana ɗaya tsakaninmu da masu shari'a shine dalilin da yasa ban zo gaban shari'a ba
yanzu kana da wani darasi da za a iya cewa ka tsinta a cikin wannan al'amari
gaskiya ne darasin na na tsinci darasi kan hakika tunda a yanayi na rayuwa a yau in ka san wani baka san halinsa ba tunda sai ku zauna da mutum bisa amana tsawon lokaci wala Allah ka san iyayensa wala Allah baka san iyayensa ba ban sani ba ko yanayi ne na zafin rayuwa kowa ya kasance sai ya kasance a wani yanayi zai samu abin duniya ko shine ban sani ba amma a hakikanin gaskiya tun a zaman farkon mu na kotu na ce masa abin nan yana wuyana don haka Allah ya bani ikon biya zan biya masu haƙƙi haƙƙinsu amma ni ba ni aka danka wannan a daidaita sau ba
wai cewa ne ka yi wani darasi wanda watakila zai zame maka 'yar manuniya gaba a rayuwarka akan al'amarin sai na yi darasi gaskiya hakika ni a yanzu a rayuwa ba kowa zan amincewa da wani al'amari ba in dai na san zai kasance abin cutarwa ko wahalarwa a gare ni wannan shine darasi na to kana da sako ga al'umma saƙona ga al'umma shine wanda ya ji wannan a magana ko tattauna tsakanina da wannan gidan rediyo idan yana da abin da zai taimaka bisa matsayinmu na musulmai yau da yanayi na halin rayuwa da kuma yau da kullum inda abin da zai iya taimakawa da ya taimake ni in biya masu haƙƙi haƙƙin su saboda su ma suna da buƙatar haka a tattare da ni
batun rubutu da rashin bincike da gano iyaye da sa shaƙiƙai da neman shaidu yanzu da baka yi a baya ba ya ka kalli mahimmancin wannan abin da kuma matsalar rashin yin haka eh gaskiya matsala ce ita kotu ko kuma koma ina ne in an kira ka to ka amsa kira la'alla ma wata wani sauki ne a tattare da kai tsallakewa hakan ko gujewa hakan matsala ce da kai kanka ga rayuwarka duk inda za ka shiga dai ana kallon ka kar kai tunanin kai kai kaɗai ne tunda duk girman guri sai ka zai ma kankanta ka dawo duk inda kake ko mutum ko ina yake ko me na jarrabin rayuwa gujewa al'amarin matsala ne ga mutum saboda ni na gani a kankin kaina yanzu nawa ne jimillar kuɗin da ake sa rai za a biya a wannan mashin yanzu abin da ya ke sa rai a wannan mashin naira dubu ɗari takwas da hamsin ne ya rage na wannan mashin
To mai sauraro tattaunawar tamu kenan da wannan matashi da ya tsinci kansa a halin amincewa almajiri ƙarshe kuma ya yi zargin cewa almajirin ya bashi cikin halin kakanikayi kuma ya ɗauki ba daɗin nemansa har garin su ciro mawa can ma aka ce shekara biyar kenan da yin ƙaurarsu fatan dai shine Allah Ubangiji ya kiyaye faruwar hakan a nan gaba ita kuma shari'a Allah ya taimake ta wajen ƙara faɗaɗa bincike da ɗora ta akan daidai don tabbatar da hukuncin da idace dangane da wannan al'amari al'umma kuma a kiyaye a wa'azantu don gudun kar a sake kwatawa Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki a kan mita 88. To mai sauraro Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki ne ya sake dawa a karo na biyu duka dai akan waccan magana da muka somo ta labarin wato ainihin batan adere ta sahu. Inda bayan da muka ji ɓangaren shi wanda ake tuhuma yanzu kuma na samu damar lalubo shi ainihin mai babur ɗin. wanda yake ganin cewa duk abin da wancan matashi ya faɗa shimcin giza ne kalamai ne kawai irin na kariya wanda ake cewa mai rai baya rasa motsi zan kuma sada mai sararo da shi domin jin irin tasa fahimtar da kuma yadda yake kallon al'amuran.
to ni da farko dai suna na lawan abdulkadir lanja mazaunin garin lanja wanda yake zama yanzu a goron dutse yan rake wannan alaƙa dai da ta haɗa mu da shi Muhammadu ni ban san shi ba halifa na sani ta sanadin halifa na san shi ni kuma ina karɓa a daidai ta sahu ba wa mutane a kan face kai ma ba naka ba ne ba faɗin karɓan karɓa ne ka karɓo ka ba wa halifa shi kuma halima halifa ya ba wancan muhammadu ka ce sunansa ko shi ne wancan almajiri da yake cewa a'a shi shi ne muhammadu wancan wanda kuka shi da shi yake cewa wani almajiri shi ya bawa ana jina shi sun yi da halifa cewa ni ba so ɗaya ba so biyu ba halifa ya haɗa da mutane na karɓa dai sahu kuma na ba su an gama lafiya lau sakamakon haka sai sake cewa da ni akwai wani wanda zai karɓi babur zai ba wani abokinsu kwamanda saboda haka ya karɓi ya ba da kuɗi dubu tamanin ya bani ne kuma na je karɓo masu adiyar sahu na zo da adiyar sahu na bawa halifa shi kuma ya nemo shi ya bashi
to wancan almajiri ya nemo wancan almajiri ba wancan almajiri ba wancan muhammadu
na abin hawan hawa ne kai da ka karɓo a wajen wani sai ka sai ka hada sai wani sai ka ba wani dama shi dama shi ya hada ka da shi wannan yawa shi ya hada to dan haka shi wancan kuma shi ya kawo ga wannan da yake tsare yanzu yau shi aka ba dama shi aka ba dama sannan daga nan ne kuma ta sake tafiya to mu ba mu san wancan wanda yake cewa ta tafi kansa ba kwata kwata ma mu ba mu san shi ba bai kawo shi ba ba mu san shi ba ba mu san zancen sa ba shi dai ya kawo shi akan zai karba da sahu ya bawa abokin halifa to kuma da adai sahu ya zo hannunsa sai ya karkatar da adai sahu bai ba mu san idde da shi ba mun yi akan cewa ya kawo wannan adai sahu akwai lamba da ake yi ta kamfani sai ce da mu za a kawo shi amma har zuwa yau din nan ba mu ga babur ba ba mu ga ya babur yake ba ya dai biya kuɗin barasa sau biyu sai muka tafi neman sa ina za mu gan shi ina za mu ga adaidaita sau to da muka yi aka yi hakan sai muka ji labarin an kama shi wannan muhammadu akan wasu kuɗi na kaji da wani masa garanto a jan yana police station din goron dutse sai muka garzaya da ni da halifa a kan mu ji cewa mu ma ina magana wannan babur tun da babu balas babu ya kawo shi shaida a yi masa shaida kamfani yaya abin yake ciki da muka kai karar haka shi dan sanda ya fito mana da shi ya nuna shi ne eh shi ne kasan su kasan su to ina magana babur ɗinsu sai yake cewa magana babur ɗinsu yana nan yana nan a ina yace yana nan yana nan a ina yace yana wajen wani yaro sai ce to ka kira yaron a waya ya kawo babur din sai ce bai da wayar yaron to ina ne garin su yace shi a ciro ma wai yaron yake to ciro ma wannan waje da ya kake samun sa kake karɓar balas haka ba da na sati biyu sai ce tafiya yake yi wai neman sa kawai in ya ganshi ya ganshi in bai ganshi ba kawai sai dai ya haƙura to saboda Allah wannan hankali zai da wannan to ana wannan matsayawa har ta kai da shi abokinsa ya zo a kan cewa ya faɗi in babur ɗin nan sayarwa ya yi ya faɗi wayar sayarwa a je a kamo shi ɗan sanda ya ce a je a kamo dilan wanda yake sayan wannan babur dan a samu matsaya tun da shi wanda yake saya yana da abin biya shi ba sayarwa ya ba yin duna ya dai ta kama kama ya ce wannan ya ce wannan saboda haka shine har zuwa yanzu dai muke fama
shi ya ce wancan wai almajiri ne dan ciro ma kamar yadda kuma ya gaya muku kuma bai san shi ba garin su ma sai da ka baya ya je ya yi lalibe har kuma tsawon shekara biyar aka ba shi labarin cewa iyayen sama sun garin tun shekara biyar da suka gabata sai dai kawai ran da ya kai shi aka gan shi a garin an gan shi ran da ba a gan shi ba ba a gan shi ba to ni a yadda muke waya da shi bayan babur din na hannunsa kamar kwana biyu akan ya kawo babur din a mai shaida a yanda yake gaya min babur din yana hannun kanansa wai yana lambu na ce to don Allah ka kawo shi saboda da shaidar da ake masa ta kamfani ka kawo shi su yi masa shaida don su tabbatar da cewa sun sallame ka ya zama kuɗi suka sani a kanka to saboda haka mu ba mu tabbatar da cewa ma wani almajiri ya ba ba ko ya yake ba sai da ya zo hannu wannan magana ta zo sannan yake gaya mana haka amma mu abin da yake gaya mana babur yana hannun kanansa kun kai tsawon wani lokaci kuna neman sa kafin ku ji labarin cewa an kama shi a police station da wancan zargin badakalar kudaden kaji kamar wata biyu bai muku waya ba ko wani abu mai kama da haka eh baya mana waya sai dai mu san da ya bude wayar sa wani sa'in in muka same shi zai ce me ya hakuri yana nan tafa zai zo da kuɗi dunkulallu wanda za a ba masu babur to kuma da kuka ba shi babur ɗin dama ba ku san gidansu ba ba ku san wasu iyayensa ko wasu wakilai nasu ba wanda ya Allah a wannan tsawon lokacin da kai maganar baya kiran ku a waya ku nemi waɗancan wakilai nasa ko ƴan uwansa iyayensa gidansu mun san gidansu kamar shi shi halifa da na ba babur dama shi da ya haɗa ni da shi shi ne ya san ƴan uwansa ya san iyayensa ya san kowa nasa to kun neme su a lokacin a lokacin to ƙarin bayani ga halifa na
wai da kai ai kai ka san komai ka kun mun neme su mun zauna da su akan haka tun kafin a gano shi a police station din ko bayan an gano shi a police station din tun kafin a zauna har bayan an zauna mun neme su akan su zo a samu maslaha yadda babur din nan ina ya sa shi ya faɗi yadda yake to me suka ce muku sun nemo muku shi ko kuma me ku ya kuka yi
yadda muka yi ba su nemo shi ba amma da sun ce su ma suna neman sa saboda rigima kansa ta yawa amma mu ba mu san da wannan rigima ba sai da haka ta faru wato kenan kana so ka ce kuma kun shiga abin da yake ko in ce kun shi- kun- kun shiga rami da maciji ba ku sani ba mun shiga rami da muke jiwon kai saboda ashe shi dama bayan sai da hakan ta faru muka gane cewa wannan ya garzayo ce yana bin sa kaza wannan ya garzayo har a hali ma akwai wani surikinsa da ya dauki mashin ɗinsa yana wanda yake yin ofe da shi wataƙila mu ajiye wannan tun da wani abu ne na gefe ba maganar sa muke ba wani sai ya ce kenan kuma kun yi karancin bincike ba ku tattauna abubuwa kun zaƙula kun tona kun bankaɗa ba kun yi abin da karancin bincike duk a yi bincike ne ya iyawa saboda mun zauna da babarsa mun zauna da wansa tun kafin kafin a bashi babur eh to kafin a bashi babur a- gaskiya ni ban zauna da shi ba shi wanda nake ba babur din yana bayarwa shi ne muka zauna da shi shi na sani yanzu wannan al'amari akwai wani darasi da ya nuna ma wanda ka ɗauka a ciki Eh, darasi mai kyau makuwa babban darasi makuwa na yi darasi da ni a kan tsaya kan mutum kan irin wannan sabgas ta kai ƙarshe
yanzu shi ne babur ɗin ainihin mai babur ɗin tun da ka ce kai ma ba naka bane ba karɓan karɓa ne ne yake cewa shi abin da yake cewa a biya shi babur ɗinsa
kuma wa ya sani ni ya sani kai kuma wa ka sani ni wanda na sani da halifa da muhammadu yanzu a wace matsaya aka tsaya yanzu a matsayar da aka tsaya ita ce ta mun zo an gabatar a kotu ya ce a kawo shaidu cewa shi ma garanto ya na zo da shaidu alƙali ya yarda da shaidar sa guda ɗaya saura ƙwaya ɗaya zan kawo cikon ta biyu sai mu ga kuma abin da hukunci ya yanke
to mai sauraro yadda wannan al'amari yake ta zuwa yana dawowa kenan fatan dai al'umma su wato ainihin nazari akan wannan al'amari domin su tsinci dukkanin irin abubuwan da ya kamata a ce sun tsinta a matsayin a, rigakafi garkuwar kariyar faruwar hakan a kansu ko akan waninsu a nan gaba ibrahim abdullahi suran ɗinki akan mita 88.5 da al'fm muryar zamu